الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب من قال الشاة تجزو في الهدي أليس كذلك؟ babin da ya zo na bayanin cewa malaman da suka ce akuya ko tunkiya tana wadatarwa in ba a samu abin nan ba filhaji tujiyu mana za wadatar aka yi hada ya wadatar ba sai lalle sai rakumi ba قال أخبرنا يا على بن عبيد وأبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت هجة إتجي أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما ويمي كنن أهدى وترانا منذ الله صلى الله عليه وسلم يا بعد هدى يبني شي كنن هدى يكنن ta yi ko bai ba ya halatta ko bai halatta ba ko lallai sai rakumi babun fil ish'ari kaifa yush'iru babin da yazo na hada yadda za a aika din in za a yi mata lamba ko alama ya ake yi don hadaya lalle ne a yi alaman da ke nuna cewa wannan hadaya ce ta Allah ce za a kai ba za a yi amfani ko da in ta gudu duk wanda ya kama ya san wannan hadaya ne na ɗakin ka na kaba ne sai an ta kai makka sai a yi alama قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذل حليفة ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah azhar azul hulaifa wajen daukar ihrami kenan thumma da'a thumma bada'a bi badanatin fa ash'araha sai kira aka kawo rafi badana aka yi ash'araha sai aka yi mata lamba aka yi mata alama min safhati sanamiha al-ayman a cikin almana ma'ana sanam abin nan tozanta ɓangaren dama sun masalata addama alhassan ne share jinin da ke wajen tun da yi alama wakalla da hana alaini aka rataya mata takalma guda biyu sun ma'utiya bi rahilatihi sannan aka kama sabar hawarsa falan ma ka'ada alaiha da ya zauna ya hau ya zauna wastawat alal baida'i sai daidai akan aka za kama hanya أهل بالحج يتي لبيك اللهم لبيك حجا باب في ركوب البدنة باب ليزو لبدنة إذا زعيك هدايا زعي هوا كوكو للي كورا زعي مي كورا ينا تفيها كسا wanda ya hadayan shi yana tafiya kasa don abu hadaya dabba ce aka bar aka dauka aka baiwa Allah madaukin sarki qala akhbarana abu nadri hashim ibn al-qasimi qala haddathana shuba qala qataratu akhbarani qala سمعت أنسا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى رجل يسوق بدنة قال اركبها من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا wuce wurin wani mutum yana koran badana ɗinsa hadaya ɗinsa shi yana tafiya dabban kuma tana tafiya sai manzo Allah ce irkabha ka hau ka huta me yasa zaka wahal da kanka qala innaha badanatu yace ai lallai wannan badana ce kyautar an aika an aika ɗakin Allah ne qala irkabha manzo Allah ce ka hau qala innaha badanatu yace tabbas wannan badana ce qala irkabha wayhak yace ka hau kai tunka miskin da kai babun fi nahar al-budun qiyaman babin da yazo na in za a yanka rafu za a soke rafumi mana a tsaye ake sai a bar tsaya a daure kafa ɗaya ko kafa hagu za mu karanta insha Allah qala akhbarana muhammad ibn yusuf qala haddathana sufyan an yunus ibn ubayd an ziyad ibn jubair عن ابن عمر أنه رأى رجلا قد أناخ بدنة فقال ابن عمر يا زون يا كنت بدنا أناخ أجيتا زي سوكي وقال ابعثها قياما yace ka tashe ta tsaye a tsaye ake sukan rakumi muqayyadatan sunnata muhammadin sallallahu alaihi wasallam sunnar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam babun wani babi fi khutbatil mausim babin da ya zo na bayanin khutbar shekara shekara ta kewayo al-mausim al-hajji kenan taron al-aikin hajji khutba guda nawa sayyidina abubakar yayi insha Allah za mu gani wani waje ga inda za a yi nan aje nan ayi aje nan ayi saboda ana so a ilmantar da mutane aikin su kowa ya aiki akan ilimi fi khutbatil mawsimi قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قرأت على أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعران يعني عندما الله يداود عمر الجعران بعث أبا بكر على الحج كما نزو الله بيني يزوى حج بكينا سيتي أبو بكر كيني أمير الحج بنك تفي كيما متاني جابورنج فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج العرج ونورين سكان مكة مدينة منا تفيا دا دا دا دا أمير الحج شيني سيدنا أبو بكر ثوب بالصبح أكتاد إقامة صلى أصبح وأكتاد صلى وأكتاد إقامة فلما استوى ليكبر دل امام امير الحج يا ديديت الله اكبر كبر الحرم سمع الرغوة خلف ظهره سيجي موسي بايش wannan motsin motsin taguwar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallama in kuwa ita ce to manzon Allah ya canza ra'ayi ya canza shawara kenan ya zo zai yi aikin haji in ko manzon Allah ya zo to ni me zai sa da ci gaba na yi sallah فوقف عن التكبير فقال هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء هرموس دبا منزو الله سنصد لقد بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج يشي تبس منزو الله يا قبري أيكي حج كينا بنا da bai yi niyya ba ne sai turo ni to ga shi kuma na ga ga dabbarsa ta zo kuma in ba shi ke in ba shi ta hura ita ba zai ta hura ita فلعله أن يكون رسول الله فنصلي معه mai yi wa zan manzo Allah ne sai mai sallah tare da shi in ko manzo Allah ya zo ni mai zai sa na yi limanci fa idza aliyun alaiha ana wai ga sai aka ga dabbace haka aka yadda aka tsammani amma wake kanta sayyidina aliyu sayyidina aliyu to sayyidina abubakar ba manzon Allah bane da manzon Allah ne ja da baya zai yi to sai ga sayyidina aliyu to sai ya tambayi matsala guda biyu a takaitattu a cikin babu wahala babu wani bata lokaci da menene da menene saboda suna fahimtar larabci faƙala abubakarin amirun am rasulun amirun am rasulun babu wani jan maganganu masu tsawo amirun an turo ka ne ka zama amirun hajji ko rasulun ko sako aka ce ka zo ka baya قال لا بل رسول صلى الله عليه وسلم أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة yace manzon Allah da ya turo ni da suratu tauba suratu bara'a nazo na karanta ma mutane a mausimul hajj aqra'uha 'ala an-nasi fi mawaqifil hajj wajeje na cikin aikin hajj faqadimna makkata an gama da wannan kenan sai sayyidina abakar ya sallah kenan sayyidina ali ya bi shi da aka gama to sai muka shigo makka sayyidina abakar shine amirul hajj sayyidina ali an turo shi ne da sako ya karanta mutane suratul ya karanta mutane bara'atu min allahi wa rasuli falamma kana qabla tarwiyati bi yawmi yawm tarwiya shine takwas ga wata to kafin tarwiya bi yawmin mana bakwai ga wata kenan qama abubakarin fa khataba an-nasa sai sayyidina bakar ya tashi yayi ma mutane hutuba fa haddathahum an manasikihim hatta idza faraga yayi musu bayani game da aikin hajjin su bakwai ga wata kenan yana gabawa sayyidina ali kuma ya tashi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bara'atun minallahi wa rasulihi qama ali fa qara'a 'ala an-nasi bara'atun hatta khatamaha har sai da kai har karshe thumma kharaj bakwai ga wata kenan sayyidina abubakar yayi kutuba sayyidina ali ya karanta bara'a sakon da aka aiko shi da ita da shi kenan thumma kharajna ma'ahu hatta idza kana yawm arafa muka fita ranan arafa qama abubakar fa khataba an-nas fa haddathahum an manasikihim sayyidina abubakar ya tashi ya ma mutane kutuba ya musu bayanin aikin haji ga yadda ake yi ga yadda za ka yi ga yadda aka ce ka yi hatta idza faraga yana gamawa قام علي فقرأ على الناس براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر حتى ختمها ثم كان يوم النحر سنو كنا سوبيو كنا يسيكم رانا صلى فأفضنا فلما رجع أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم مكداو سيدنا أبو بكر تاشي مصر بياني زي طواف الإفاضة كنا wa an naharihim da kuma layya da suka da mene da da layya da hadaya da komai ranar ran sallah kenan ranar ranar suka kenan da yanka wa an manasikihim falamma faraga yana gabawa qama aliyun fa qara'a ala nasi bara'atu so nawa kenan so uku kenan hatta khatamaha falamma kana yawman yawmun nafar al-awwal ranar yawmun nafar al-awwal qama abu bakrin فخطب الناس سيدنا بكر يتاشي يما متاني كتبة فحدثهم كيف ينفرون ينونا مسي يا زاسي وكيف يرمون يا زاسي جيفا بذا دوبا سيسان كما أجي أي جيفا فعلمهم مناسكهم إلمن تدسوا يسندسوا أيك حجز فلما فرغ ينا جمعوا قام علي فقرأ براءة على الناس hatta khatamaha so nawa kenan so hudu kenan ko an gama kenan ko to yadda a yadda al'amari ya kasance kenan abinda za a yi la'akari da shi shine ana tafiya ne ba damuwa ba rikici ba rigima ba tashin hankali kowa da kyakkyawar fahimta yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an dawo daga umra bai niyyar yin aikin hajji ba abubakar je ka kai mu mutane amirul hajji kai ne imam sai na bakar ya kama hanya aka tafi har an je inda za a yi sallah ya tashi ya tsaya zai shiga gaba ya kabbara an yi salloli kafin rannan sai ji motsin taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana iya aka yi ya san motsin taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh yau da gobe eh yau da gobe kiyayewa sabo kusanci ai ba manzo Allah ke kanta ba damuwa da sha'anin manzo Allah ne to ijtihadi kenan ko ya to abin yana da ban mamaki ban sa daguwa tana bayan shi da ya ji motsinta ba za a iya cewa ya san babu taguwar da za ta iso wajen ba wanda zai iso wajen za a yi sallah Allahu akbar za a yi kabbara wani ya zo ya ga duk ba wanda ba wanda taguwarsa ta zo wajen yana jin motsin taguwa ya san imamul akbar kenan ba haka bane ba sai ce wannan taguwar manzon Allah ce in ko taguwar manzon Allah ce to manzon Allah ya canza ra'ayi ya canza shawara manzon Allah ya zo hajji kenan in ko manzon Allah ya zo hajji manzon Allah na zuwa shugabanci na ya warware ke ba haka bane ba ko sai an ce masa ko sai an ba shi takarda to ka gani yana juyawa sai ga sayyidina Aliyu ne ce to ba manzon Allah bane amma sayyidina aliyu ne kuma ba da karan kansa yazo ba aiko shi akai dalili da a taguwar manzo akan taguwar manzo Allah yazo abin da ya taba yace me yace mishi amirun am rasulun idza kana law qala amirun to an warware an soke shugabanci sayyidina bakar ne sai ja da baya ba ja ba ku ya mika wuya 100 bisa 100 ba jayayya eh sai ce la bal rasulun aiko ne aka yi da wani sako bai shafi shugabancinka ba kai ne shugaba har yanzu to shi ke na sayar na bakar ya shiga gaba allahu akbar in ba aka bai sai wannan kabbara ba aka yi kabbara aka yi sallah shi ne aka kai har aka je aka gama shi ya ci gaba da shugabancin shi jagorancin shi sayar na aliyu kuma ya ci gaba da sakon da aka aiko shi ya yi amma sakon ke gaba ko kuwa a'a shugabancin sayar na abakar shugabancin sayyidina abubakar amirun am rasulun yace la bal rasulun sayyidina ali da kansa ya yarda da shugabancin jagorancin sayyidina abubakar ba haka bane ba babun fil khutbati yawman nahar babin da yazo na khutba ranan sallah khutbar da amirul hajj zai قال أخبرنا أبو حاتم أشهل بن حاتم قال حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال لما كان ذلك اليوم قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعير لا أدري جمل أو ناقة wanzu Allah yana kan abar hawa sai ce bai sani ba mace ce ko namiji ta mace ce ta mata ce ko ko namiji wa akhadha insanun bi khitamihi wani mutum ya kama ragaman taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko lizami ko ragama aw qala bi zimamihi fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce farkon abin da zai ce sai ce ayyu yawmin hadha wace rana ce wannan قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سيسميه سوى اسمه هو يسك وترانا تيو هو يسمى wannan rana kuma amma manzo Allah ya tambaya watakila manzo Allah zai bada wata wani suna ne ba sunan da muka sani ba kowa ya tsit fa qala alaysa yawman nahari ba ranar sallah bace ba kulna bala muka ce eh manzo Allah haka ranar sallah ce yau qala فأي شهر هذا ونوتاني ونا قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه هو يسك ميوا منذ الله يبايد من سونا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال أليس ذو الحجة وأوتا ذو الحجة بكم قلنا بلى قال فأي بلد هذا sai manzo Allah ce to wani gari ne muke yanzu cikin wani gari ne wannan ba cikin makka ake ba qala fasakatna hatta zananna annahu sayusammihi siwasmihi har muka zaci cewa zai bada wani suna ne ba sunan da muka sani ba qala alaysa albaldata alaysa albaldata qulna bala muka ce haka al'amarin yake qala to sa'an nan sai da manzon Allah ya tabbatar da haramci guda uku rana da wata da garin kasan mana makasan makka to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda kuka san wannan ranar da wannan watan da wannan garin kuka san haramcin su da tsananin haramcin su fa inna dima'akum to fa tabbas lallai dahir babu ku shakka jininku wa amwalakum da dukiyarku wa a'radakum da mutuncinku bainakum haramun tsakaninku haramun ne bai halatta ka ci mutunci wani ba ko ka zuwa da jini shi ba ko ka mishi kaza kaza kaza ba ka ci dukiyarsa ba da haƙƙi ba ka hurmati yaumikum hadha kaman yadda kuka san yau wace rana ce wannan rana ce mai alfarma في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كشورارا ليبلغ الشاهد الغائب wanda ya halarci wannan wajen khutba ya isar ma wanda bai halarci ba wanda ya karanta hadisin ya karanta ma masu 'yan siyasa da basu karanta ba jinin dan adam mutuncinsa da menene haramun ne kada ka taba tsammanin kana shugabanci gari da manyan riguna da shaddodi da dukiya da motoci a ci mutuncin musulmai a sace 'ya'yan musulmai kuma kana dariya wallahi sai Allah ya tsayar da kai ranar lahira ya aka yi haka ya aka yi kuna ganin kamar ai to ai mulki ake ai siyasa ce ai mu yan siyasa to ku yan siyasa ne shikenan Allah ba shi da iko akan ku duk abin da aka yi wallahi sai Allah ya tsayar da kowa duk wanda ya lakanta ma je kai umra je kai aikin haji ka a'a je ka kai duk abin da zaka je kai in ma da kudin halalci sai Allah ya tsayar da kai ranar lahira an baka mulki lokaci kaza kai mulki shekara kaza kai shekara 100 ba so biyu ba kai so hudu kai so tara duk abin da za ka yi kai zai zo ya kare ko kuwa duk adadin shekarun da za ka yi kai a wajen Allah kamar gobe ne zai zo ya kare kuma sai an tsayar da kai rannan ba manyan riguna da manyan motoci kowa zai tashi ne tsirarar yadda uwarsa ta haife shi sa'annan a yi ma kowa hisabi ɗaya bayan ɗaya yaya aka yi a to mu da muke najeriya da manya-manyan kasashe amerika inda suwa ne da duk inda halittar allah yake allah ya san da shi in aka waye gari waɗannan kasashe kada allah ke ba arziki su sha ruwa su ci abinci aka tambayi sayyidina ali to ya za a yi ranar lahira allah ya ba kowa hisabi lokaci ɗaya ya ce yadda yake azurta su kowa lokaci ɗaya haka zai mutu hisabi lokaci ɗaya duk sai an tsayar da kowa an yi ɗan adam ne fa ba dabba ba ya aka yi aka sace shi ya aka yi kwashe su aka kai su kasar arna ya aka yi aka harbantar da su ina tsaro mana najeriya ita ba ta da aiki shi tattalin arziki take aiki da shi ba ta najeriya ba ta da yadda za ta yi ta kare aukuwa cikin masifa sai masifa ta aukuwa ta cewa ya za a yi a hana yi mana ya za a yi a bar ma'aikata a ce mutum da ya saci biliyan kaza biliyan kaza sannan a ce ana bincike ya aka yi aka ba shi dama ya sata a hana damar satar mana ba an huta ba kenan sai a ba kowa ya samu dama ya nemi abin da lokacin da yake sata yana nema din ba mutane ne ba gwamnati ne ba hukuma ne ba aiki ne ina ina ina ina mutane suke sai an yi an gama to shi ke sha zo ai bayan ai an zo an gano kaza an gano kaza an gano kaza to bayan mutum ya je ya yi yadda zai yi kuma kun gano kaza tun da ya mallaki kudi shi ma ya gano hanyar da zai biya kwaci kansa ba haka bane ba to yaushe za a zauna lafiya yaushe rayuwa za ta yi tafi yaushe rayuwa za ta yi ma mutane daɗi sai Allah ya tsayar da kowa shugaban kasa sai Allah ya tsayar da kai ya aka yi kashi lokacin da baka samu mulkin ba kana ta fama bane ba ana ta addu'a Allah ya baka ba to ya aka yi ko mutane ke shan wahala ya kai ake kwana yunwa ya kai ake sace mutane ina idanuwan gwamnati ina fushin gwamnati ina karfin gwamnati ina makaman gwamnati ina ma'aikatan gwamnati har komai yake yiwuwa wallahi sai ka yi bayani ba abin da zai fishe ka yi wannan bayani gwamnoni duk inda kuke kowa yana gwamna kasan shi tuya aka yi aka waye gari gidan gwamna aka ce aka koshi wata gidajen aka kwanan yunwa ya aka yi ake sata yanzu ba kudi ake a dan adam ake satawa kuma ga dan adam wala kan karramna bani adama dan adam shi ya zama yanzu kamar haja ana sace shi ana sayarwa ya aka yi ya mai girma gwamna ya aka yi ina fushinka yake ina kokarinka yake ya aka yi za a yi zabe kowa zai fito da ƙarfin shi da dukiyarsa da kwakwalwarsa da duk ƙwarewar da Allah ya bashi sai ya yi ya ga yadda yake so to ya kai kuma bayan kun gama ina wannan tunanin suke ina wannan ƙarfin yake ina wannan kwakwalen da suke al'umma na shan wahala a sacewa ne a kashewa ne kowa ba shi cikin aminci sai ku kaɗai wallahi za a yi bayani ranar lafiya wannan ba zai tafi an ba ga abin da manzon Allah ya faɗa ke ala ku shaurara liyuballighi shahidul ghaiba wanda ya halarci wannan kutubar manzon Allah ko wanda ya halarci karatu wannan hadisi yuballighi shahidul shahidul ghaiba fa inna shahida asa an yuballigha man huwa aw aminuhu me yuwa wanda ya halarci wajen ma ya je ka kai wa wanda ya fika ilimi ka je ka ce ai naji manzon Allah ya ce kaza kaza kaza ya fika istinbati ma kan wannan hadisi babu mar'atu tahidu ba'da ziyara to bayan an dawo an yi tawafi ziyara ko mace ta yi tawafi ziyara tana tsarki to shi kuma haila ya zubo mata me ke ya za a yi kenan mas'ala ce ziyara ta yi ziyara ba ta gama ziyara shi haila ya zo mata maganar da ake shi ne ya za a yi ta yi tawafil wada an fahimta za mu ga shari'a ya mai shari'a ta ce game da mace da haila ya sauko mata bayan ta yi tawafin ziyara qala akhbarana ya ala qala hadathana al-amash an ibrahima an al-aswadi an aisha ta qalat hadat safiyatu falamma kanat laylatu an-nafri nana safiya ta yi haila dan so daren da za a tashi tafi qalat sai ta ce ai halqa ai haqra aqra bi lugatin lahunna wannan magana ce su sun sun san ta aka fada su sani manzo Allah na ji shi san akwai abin da ya faru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alasta qad tufti yawman nahari ranar sallah baki tawafi ba qalat bala tace eh nayi qala farkabi ki shirya ki tafiyanki ya wadatar ga shine tawaful wada قال حدثنا سهل بن حماد عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بنحوه باب لا يطوف بالبيت عريان دقبنا دقيا ونا أيك حجي kada wani mushriki kada wani ya zo ya yi tsawafi tsirara saboda suna yi lokacin jahiliya قال أخبرنا محمد بن يزيد البزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن يثين قال سألنا عليا بأي شيء بؤث من تنبي سيدنا علي دمي أكا أيكوك أكا أيكاك قال بؤثت بأربع أن أيكيني da abubuwa guda hudu na je na sanar da mutane na farko la yadkhulul jannata illa nafsun mu'mina لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة با وند زي شجاء الجنة سي مؤمن سي مي سي مؤمن منذ الله صلى الله عليه وسلم ليس بالمؤمن من بات شبعانا وجاره جيعان ليس بالمؤمن من لا يعمل جاره بوائقه ليس بالمؤمن وان duk abubuwan da manzo Allah ya kore duk mai shugabanci mai mulki wallahi duk malamin da zaka jawo kusa da kai in ba wannan gaskiya ya fada maka ba duk abin da ya maka wallahi kai da shi duka shi an tsayar da ka bashi abin da zaka bashi ko ka ki bashi abin da zaka bashi ko ka so shi ko kar ka so shi tambaya dai sai an yi mala'iku na nan suna rubutawa wala yatufu bil baiti uryanun kada kuma wani ya yi tsawafi tsirara wala yajtami'u muslimun wa kafirun fil hajji ba'da amihim haza daga bana kada musulmi da kada wani kafiri ya zo sharaka musulmai a cikin aikin hajji wa man kana bainahu wa bain rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadu duk wani wanda ke da wani alkawari tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ahaduhu ila muddatihi wannan alkawarin da aka yi zuwa inda manzon Allah ya yanke ومن لم يكن له أحد فهي أربعة أشهر إن باب ونلوك تشيد أكا ينكي وأن ينكي مشي وتا هدوني مزا مزا أقما يقول بعد يوم النهر أج أجل أجلهم إشري أجلهم إشرين من ذي الحجة فاقتلوهم بعد الأربعة يا أجل موسى يا كرا موسى وأنا أشري جباي وتا هدو إيه ويا كيس أجله أجله أجله أجلهم أجلهم تو أبشر باب wani babu iza wadda albaita la yarfa'u yadayhi in zai je wada'i ya sallami ɗakin ka'aba zai tafi kada ya daga hannunsa ya yi sallama haka nan ya tafi to wannan abin da a ana ɗagawa eh akwai bayanai wannan abin da ya gani kenan ya faɗa wajeje guda biyu ne sai kaga tashin hankali kowane ne kai shekara goma ko biyar kana kasar masar fa ba don kana da kudi baya nuna za ka je hajji fa sai an je ayi ƙuri'a sai ƙuri'a ka ta kama wani shi shekara uku hudu biyar yana yi sannan ya samu wata shi ta yi kaza sannan ta samu wani sai to bayan ka yi wahala ka je ka yi aikin hajji ka gama kana kallon wani yana kallon ɗakin ka'aba shi kenan wata aikin hajji da aka je tana kallon ɗakin ka'aba kabbarar da za ta yi shi ta fadi ta mutu ai ba karamin aiki ba karamin abu bane wajen wanda bai sami ya tafi ba da bacci ake bacci fa ana bacci ana mafarkin kaba ana mafarkin gashi dan ana mafarkin kaza kaza kaza kaza sai ka gama aikin hajji ka zo kuma kana kallo a ce yau za ka bar garin sai ka je ka yi karatu shekara ashirin shekara goma shekara biyar shekara mai kana kallo yau za ka yi sallama da manzon Allah za ka bar madina za ka bar masallacin annabi wani sai ya yi kuka tuku ya fita masallacin daga yau kan rabu da manzon Allah kenan sai lahira in kana da kuɗi mai yiwa ka sake dawowa ba karamin tashin hankali ba ne za ka ga mutum sai ga mutum yana tsaye ya shekara goma yana karatu kullum za shi masallaci ya salla yau aka ce ya gama an gama komai da komai an karbi komansa dole yau ya bar garin daga nan sai airport ya zai sai tashin hankali ke sai kuka to in aka gama aikin hajji din za a fita wani sai yana fita da baya yana kallo yana daga hannu yana sallaman ka'aba kenan to shine wannan riwaya tace ba za a daga hannu ba wa'ansu malamai suka ce za a iya daga hannu قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو قزع قال سمعت مهاجرا يقول سئل جابر ابن عبد الله أرف الأيدي عند البيت أنت بي جابر بن عبد الله dangane da daga hannu in za a yi bankwana da ka'aba faƙala inna ma kana ya sunau zalikal yahudu ya ce ai yahudawa ke yin haka hajjajna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama afa sana'ana zalika mun yi aiki da manzo Allah kun ga ana daga hannu akan wannan riwayan ba za a yi ba kenan ko eh قد اختلف الناس في هذا ما لم يسوق رجلنا علمي أتكن وانا مسألة فكان ممن يرفع يديه إذا رأى البيت سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأنه كوسوشي وأنه من يمن ين أهل السنة سنة لقها النصر سنة كعبة وضف هؤلاء حديث جابر لأن مهاجرا rawihi indahum majhul wannan hadisin Jabir da makaranta akwai wani mai ruwaya suka ce majhuli ne shi yasa su sun raunana wannan hadisi sawa sun raunana ko ba su raunana ba su suna daga hannu kuma kowa ya san Sufyan al-Thawri wane ne Sufyan al-Thawri Ibn al-Mubarak Abdullah ibn al-Mubarak Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani Ishaq ibn Rahuya وليس ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة الكرام بعلة لأن مهاجرا هذا ترجمه البخاري في أكي مغنى hasili wannan maganar jabir din ba ijma'i bane abin da yake gani kenan kuma ana suka a cikin daya cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisi shi yasa masu dagawa suna dagawa da masu dagawa kar su daga a zauna lafiya babun fi hurmatil muslimi babin da yazo na bayanin darajar musulmi a wajen Allah Allah ya ce wala kad karramna bani adama mun girmama bani adama an fahimta saboda matakan halitta guda nawa ne matakan halitta guda nawa ne farko aljamadat sandararru wanda ba sa motsi na biyu annabatat masu motsi na uku addawab dabbobi na hudu dan adam dan adam shine ashraful khalaq dan adam shine kololuwa mutum mutum shine kololuwa kasa da shi shine dabba kasa da dabba tsirrai kasa da tsirrai sune jamadat an fahimta to sai Allah ya ɗaukaka ka daga wannan daga wannan daga kai ka kololuwa kai ne mutum sa'an nan kuma ce walakan karramna bani adama kai ne mutum ɗin nan wa'annan halitta guda uku kai su kai mafi dama fa eh jamadat wa su kai mafi dama tsirrai wa su kai mafi dama dabbobi wa su kai mafi dama duk an halicce su ne don kai duk an halicce su ne don kai wanda ya fi sauran bin daraja shi ne dabba dabba za ka ɗauki kuɗi ka je ka sau ka zo ka sa ka yanka ka wusa ka ka taɓa ganin an sau dabba za ka yanka ka ci ka ji daɗi ya ce a'a haka an halicce shi ne don haka shi sa ba zai iya hana ba zai iya cewa haka eh Allah madaukakin sarki kafin ya halice ka sai da ya halitta maka abin da kake bukata sama da kasa sama da kasa din abin da suke kallo rububiyya Allah ya halicci dan adam da aljani da wasu rayu shekara kaza rayuwa ba ta yiwa sai da ci da sha da iska da menene da menene to shine lalle sai Allah ya ba su wannan abin shi yasa babu zancen musulmi ne ko kafiri Allah bai taba cewa yau an waye gari iska ki kada wajen musulmai ki rabu da kafirai ba a'a da ruwa da iska da kasa da menene duka kasa duk wanda ya kware a cikin noma za ta ba shi abinci zai samu ko ba zai samu ba ko da kafiri ne haka iska haka ruwa duk baki daya to dukkan su baki dai suna yi dan adam firma ne dan adam kai kuma yace wastana'tuka li nafsi kai Allah ya zabe ka mazace sa kai Allah yace ka bautata mishi banda dan adam da aljanni babu duk halittar da ka gani Allah ya halice su kasa da iska da ruwa da sama da komai ba sa saba wa Allah ba sa saba wa Allah duk inda kaga sabo ko abu ya lalace akwai hannun dan adam ko aljanni a ciki na eh nan ake samun barna eh amma in ba haka ba dan kasa an halicce ta ne don kaza ruwa an halicce shi ne don kaza iska an halicce shi ne don kaza ba shi da ba shi da tabi'an saba wa Allah dan adam da aljani shine Allah halicce shi ya ba shi zabi zaka iya biyayi zaka iya kin bi zaka iya bi zaka yi sabo to shi sa a cikin rayuwa duk inda kaga abu ya lalace to hannun dan adam ya shiga ciki ko aljanna amma in ba haka ba yana nan tabi'a yadda Allah ya halicce shi ba ya canzawa ba haka bane ba yubabu fi hurmatil muslimi قال أخبرنا أبو الوليد وحجاج قال حدثنا شوبة قال أخبرني علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة يحدث عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي استنصت الناس تي متاني سيشرو في حجة الوداء أتكين حج بنقوانا ثم قال سيدة مزالة شروع أسا متاني قوة شروع يجي أبن منظر الله زي فدا أبني من مهمج سيدة أكا جمع قرية صد سيدة منظر الله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض kada ku zamo bayana fa ku koma ku zamo kafirai fa wannan na kashe wannan na kisan wannan wannan na kisan wannan wannan kaza wannan na kaza ne la tarji'u ba'di kuffar kada ku koma kuma kafirci da kafirai ne la tasiru raja'a bima nasara la tasiru kuffar babul fi sa'i bayna safa wal marwa babin da yazo na sa'i tsakanin safa da marwa inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatuwafa bainahuma bainahu baina eh bihima ومن تطوع خيرا ان الله شاكر عليم قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت بن أبي أوفى يقول سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ونهل نستره من أهل مكة أن يصيبه أحد بحجر أو برمية suka ce manzo Allah ya sa ai tsakanin safa da marwa muna su tabce shi daga mutanen maka kar wani ya jefe shi kar wani ya yi munan ladabi sallallahu alaihi wasallam باب في القران قران ne ko قران babin da yazo na bayanin qirani alhada muwamasa aikin hajji da umra ko قال أخبرنا سهل بن حمال قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم أنه شهد علي عليا وعثمان بين مكة والمدينة يا على سيدنا عمر وعثمان علي سيدنا عثمان فكان مكة المدينة وعثمان ينهى عن المتعة أنا كفيها سيدنا عثمان يزوي نونا باوا يا أنا هنا يم متعة da sayyidina ali ya ji sayyidina usman na hana mutu'a falamma ra'a zalika aliyun ahalla bihima jami'an da sayyidina ali ya ji sayyidina usman na hana sai zai ce labbaika allahumma labbaika umar hajjan umratan wa hajjan sai zo tsakanin jama'a ya bayyana fa qala usmanu بحجة وعمرة معا قال تراني عنها عنه وتفعله kana gani kana ji ina hana kuma ka zo ka yi kana ji ina hana mutane kai ka zo ka yi sayyidina aliyu fa qala sai sayyidina aliyu yace lam akun li ada sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi qawli ahadin minan nas ba zan bar sunnar manzon Allah ba saboda maganar wani ɗaya a cikin mutane. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج يا جماعة الله أنا لبيك بعمرة وحج يا زاهنا قال أخبرنا سعيد بن عامر عن حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بهما جميعا منذ الله يا دو حرما da su baki daya فلقيت ابن عمر فاخبرته بقول انس فقال سيدنا حدنا عبد الله بن عمر نشي نباش لباري مغنر انس فقال انما اهل بالحج فرجعت الى انس شيء اي حجك اي سيدنا داو انس فاخبرته بقول ابن عمر sai na ce ai ibn umar ya ce ai hajji kadai yayi fa qala sai ya ce ma ya'udduna na illa subyanan dauka mu suka yara ba su dauke mu komai ba su yara ta suke mu yara ne ba mun san abin da muke ciki eh rayuwa fatin da aka fara ta haka take ba akwai abubuwan da ya kawo maka matsala cikin rayuwarka take tafiya abubuwan suka ki warware amma rayuwa tun da aka yi haka take farko rayuwa in al'amur Allah yake aiko manzo ya zo ya nuna mutane addini lokacin shi kai ya wuce in ya tafi al'umma suna nan wannan ya bar kaza abubuwa suna ja da baya in barna aka samu barna da yawa a cikin al'umma sai a duba wannan barnan ta danganci menene ya danganci menene tauye mizani a'a yin kaza ne a'a yin kaza ne yin kaza ne kowanne sai Allah ya aiko manzon da zai je magance wannan abin likitan da zai je magance wannan isa suka ji inna arsalna nuhan ila qaumihi wa ila adin akahum wa ila samuda wa ila wa ila wa ila ba haka bane ba to haka rayuwar ta tafi ta tafi ta tafi har ta zo karshen rayuwa daga ita kuma rayuwa za ta koma za a koma lahira kenan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya zaban ma duniyan baki ɗaya likita guda ɗaya wanda zai magance duk turutar da ke tare da mutane shine Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi al-Hashimi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu lokacin duniya ta hadu ta zama ɗaya kenan ya bar duniya ya bar sahabbansa suka wakilce shi cikin wa'annan ayyuka suna yi kana ganin sai na usman sai na ali ko sai na usman ya fada sai na ali ce a haye manzo Allah ya abu kuma a ce shikenan gaskiya suke nema ba tashi hankali ba ba fada ba gaskiya ake nema to aka yi tafiya aka zo zamanin manya manyan malamai malami in yayi mana khalifa shugaba sarki yana shakkan malam yana shakkan malami duk abin da yake yi rana ɗaya rana biyu duk wani khalifa duk wani sarki duk wani mai ji da kanshi abin da ke razana shi ranar juma'a ranar juma'a da liman ya hau mimbari ayyuhan nas ce duk hankali ya zo da ya faɗi abu ana sauka mimbari shi ke da za a yi masarki za a yi ma khalifa ta waye shi sa ba sa jin daɗin wannan saboda me a wannan lokacin malamai suna kan abin nan ɗinsu martabansu da matsayinsu na malamai ko yunwa zai kwana ya fi mishi da ya je nemi ka tambari in babu nono a sha da ruwa ba a samu ba? to ba a yi ba? shekara dubu ne da ya wuce? ba hana nan akwai su ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya sai dai ko in baka san su ba to sai tafiyar tana tafiya sai aka zo malantan na haduwa da wasanni kaɗan-kaɗan da son duniya sai aka zo da malantan da siyasan da wasannin da komai sai suka zo suka haɗu Allah ya sauwake to inda masifa inda masifa ta faru kenan inda masifa ta faru kenan sai aka rasa waye zai tsawata wa za ka tsawatar ma ni ka zo karo kana baka ni ka zo karo kai kana maku kana baka kaza kuma za ka zo ka tsawata ne baka da kunya ne a ai ba zai yi ba ma ba zai yi ba yanzu kana kallo sai ka yi ta bin abubuwa gefe-gefe kana duban abubuwan da za ka yi ta ɗara ɗamashi kana samu ka samu ko kar ka samu zai zo ya wuce kuma za ka je Allah zai tsayar da kai ya tambaye ka darajar da ya baka me kai a ciki to shi yasa ake so malamai su kiyaye mutuncin ilimi su kiyaye kansu su kiyaye addinin Allah sai Allah ya ba su ɗaukaka fiye da na waɗanda aka ba su aka ba masu mulki ko ba haka aka ce ba har su masu mulki in kai jajirce kai shari'a ka bi addinin Allah za ka samu mulkin da ya fi wanda kake ci haka ya ce wa iza ra'aita thamma رأيت نعيما وملكا كبيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم